الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه زام تاشي المعقد الخامس أصلي نبيار توشي نبيار wanda zai taimake ka gurin girmama ilimi da samuwar shi rabbi zidna ilma malam yace al-ma'aqidul khamis sulukul jaddatil musilati ilayhi sulukul jadda bin tafarki na gaskiya bin madaidaiciyar hanya domin aljaddatu at-tariqul muttasi' hanya wadda take mai faɗi babu gumudi babu wani tudu da kwari babu wani kwazazzabe wato hanyar da salin alin za ta kai ka zuwa ga samun ilimi almusilati ilai wadda za ta kai ka zuwa ga samun ilimi na gaskiya malam ya ce likulli matsalobin tariqun yusilu ilai duk wani abin nema duk wani abin nema akwai hanyar da ake bi da za ta kai mutum zuwa ga wannan abu karka takure tunaninka kan ilimi kawai kullu matsalobin kullu ta taso na kira a gaba eh kaga an hada komi kenan duk abin da kake nema khairan aw sharran dunyawiyan aw ukhrawiyyan akwai hanyar da ke kaiwa zuwa gare shi wannan karatu ne a fili yake faman salaka aljaddata faman salaka jaddata matlubihi duk wanda ya bi asalin hanyar da ke kaiwa zuwa ga abin da yake so aw qafatu alayhi to za ta datar da shi mana za ta kai shi zuwa ga wannan abu in ya bi jaddata matlubihi asalin hanyar da za ta kai shi zuwa ga abin da yake nema au kafatuhu alaihi za ta kai shi ta tsayi da shi akan abu ana cewa wa kaftu ala kaza ya na gane shi ko na san shi mutum tambaya kan kaza sai ce ma wa kaftu ala ta'rifi ma wa kaftu ala bayani kaza kaza ma'ana ban ban zuwa ga hakikanin abun ba wa man adala anha duk wanda ya kauce daga wannan tafarkin da zai kai shi zuwa ga matsalub ɗin shi lam ya zufar bi matsalobi to ba zai dace da abin da yake nema ɗin ba ba zai dace da abin da yake nema ɗin ba ina hanyar alit take daga nan arlit nan ne gun kawai sai ka kama nan kai ta yi yaushe za ka kai arlit sai yau mutanadi gun kai ta yi kai ta yi ba ka kai wa arlit wa inna lil ilmi tariqan to ilimi shi ma fa yana da wata hanya man akhba'aha dalla duk wanda ya kauce ma wannan hanya ya kuskure mata zai bata ne bai ta bandan bandan walam yana lil maqsuda ba zai taba samun abin da yake nema ba dan da yawa kamar da zamu ji ya kawo zancen zarnoji ɗalibai mutum zai shekara goma yana karatu 20 30 yana karatun tsakanin shi da Allah yake so ya karata amma ya ki samun ilimi bai kama hanya ba bai kama hanyar da za ta kai shi zuwa ga wannan ilimin ba to don mu san hanyar fa da za mu gumi karatu shine muke karatun littafin sai ce wa rubba ma asaba fa'idatan qalilatan ma a ta'abin kathir wani lokacin ma sai ga mutum ya samu wato ainihin yar fa'ida kankanwa duk da shi a dangane da shi bin nisbati li talibil fa'ida la yuqalliluha kai da kake neman fa'ida baka ganin cewa karama ce amma ga wanda ya santa shi sai ga wannan karamin abu ne absatu shay'in kana ta wahala ga hanyar da zaka to baka san hanyar ba dole ma'a ta'abin kathir da ya sha bakar wahala ya gaji ya gaji ya gaji kan ya samu wannan abu bai same shi ba misali ne zan ba ku lokacin ina karatun suratul kamar to na zo kan safahar nan karama shafin na aya ta ƙarshen safahar karama fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukul fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukul ka kauda kanka daga gare su ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu wanda ba a kauna shi abin kyama kware abin mu ma'ana zuwa ga tashin alkiyama to sai a fahimta ta a gurin kenan ranar alkiyama za a ce ma annabi ya kau da kai daga kafirai daga babu wata ma'ana na san akwai wani abu ne ta famar wahala akalla akalla in takaita muku littafin tafsiri na shiga ya kai ishirin menene abin da yasa kuma nayi ta yawo ina ga cikin tafsirin shaukani faidul qadir ko sai ya faidul qadir na munawi kai na adwa'ul a na shamridi na shaukani tafsirin shaukani almasir ila ilmi tafsir a ciki sai yake cewa wannan ayar ayatu saifi ta goge ta ayatu saifi ta goge ta sai na ce an koma mace ta haifi mace mecece kuma ayatu saifi in shiga can in fita in shiga can in fita in tambayi wannan ya ce sai ya bincika ce to kafin ka binciko ni ma bari in ci gaba da kyar sai cikin addu'a ulbayan na shankirji sai na ga ai ayatul saifin ana nufin wannan ayata cikin tauba aya ta biyar wata aya fa idan salakha al-ashhur al-hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtum yanzu dan Allah inda a ce na san wannan istilahin tintini zan sha wannan wahalar ba zan sha wahalar ba zan sha wahalar sanin me ayatul saifi ba ba zan sha wahalar fahimtar ita waccan aya ta fatawalla anhum ba domin fatawalla anhum iya nan maganar ta tsaya duk da aya ɗaya ce shi yasa za ga wata yan mimun karama in ka zo karatu da ka zo kan mimun ɗin nan ka tsaya kar ka haɗa da hukuncin gaba nan za ka yi ɓanna gurin fassara ka kau da kanka daga gare su a nan duniya saboda suran makiya ce a makka ne kar ka biye su ba a hukunta jihadi ba tukunna yau mai da'u da'i ila shay'in nukur karashin shi khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajidath kaga kalar wannan kalar wannan sun sha faruwa da ni da duk wani ɗalibi kuma tana faruwa da shi to inda misali ka ba hanya misali ka san kawa'id da kuma usul na tafsiri da sauransu kaga ba za ka sha irin wa'annan wahalhalun ba dama istilahat din suna kanka da ka gani kawai ka san me ake nufi to sai ga fa'idar karama ce bin nisbati liman ya arifuha amma kuma ka sha wahala sosai za mu ɗan je da gudu-gudu karatu ya kulu zarnujiyu rahimahullahu fi kitabihi ta'alimul muta'allim me takmila suna ta'alimul ta'alimul muta'allimi tariqut ta'allum za a muku dariya fa yawwa ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allumi ko yadda mai neman ilimi hanyar neman ilimi mu a can majalis ɗinmu na karatu na zaure shi kake fara koya ka zo malam na yi shi ce ya maimaita shi sai ka fara ka koyi ladabi kan ka koyi karatu akwai wani take na sa'ad na subhanallah abokin al-imam malik al-misri din al-layth bin sa'ad na cewa al-hilmu qabla al-ilm al-hilmu qabla al-ilm sai ce wa kullu man akhta at-tariqa dalla duk wanda ya kuskure ma hanya zai bata wala yanalul maqsuda qalla aw jalla ba zai taba samun abin da yake nema ba kadan ne ko mai yawa ya faɗa dalilin da yasa ya rubuta ta'alimi ya ce saboda ya ga ɗalibai da yawa suna da iqbal sun fuskanci neman ilimi ka'in da nayin suna ta wahala sai ya gano ashe ba hanyar suka bu ba shine sai ya tsara musu hanyar da za su bi su nemi ilimi duk da akwai abubuwan da za a ce mu akhazat ne akan zarnuji amma ka rufe idan ka ka toshe kunnanka daga wato ainihin kwakulan laifin malami in abu ka tabbatar daidai ne kai aiki da shi wanda yake ba daidai ba kai mai uzuri kuma ka aje mishi kayan shi amma ka ce saboda yayi kuskure ba za ka karanta littafin shi ba babu littafin da za ka karanta bayan qur'ani kenan wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu fi kitab al-fawaid ibn al-qayyim a cikin littafin shi na al-fawaid wanda talhisi ne na bada'i'ul fawaid akwai bada'i'ul fawaid yana kai juz'i uku hudu to akwai al-fawaid littafi ne karami bai wuce bulugul maram haka amma fa jammul fawaid wallahi fa'idoji ne murtuka murtuka a cikin shi tsakar dare lokacin aka sa mana karatun shi muke karatun shi gurin malamin mu Sheikh Ahmad Adam al-Gharkawi hafizahullah yace aljahalu bit tariqi wa afatiha wal maqsud wal maqsud yujibu at-ta'b al-kathira ma'a al-fa'idati al-qalila jahiltar hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun abu wa afatiha da jahiltar illolin hanyar ba fa alkhairin kadai ba ka san menene fa'idar ilimin ko hanyar da zaka bi ka samu ilimi ko menene illa ba ilimin ne yake da matsala ba a illolin da suke iya shigowa awaiq katangun da za su kange ka daga rashin fahimta da za su kange ka daga samun ilimi ka san su ai musulunci ba sai yanda ka san rukunnan musulunci sai ka san kuma menene mabutilatu menene abubuwan da ke sa mutum ya ridda dan ka ne dan ka kiyaye su ko ka san rukunnan sallah da shuruɗa kuma ka san mabutilatu to dan haka shi ma ilimin nan akwai hanyar da za ta kai ka zuwa gare shi kai tsaye akwai afat jam'in afa illa kenan illolin da za su iya bujurowa ka kasa samun ilimi to idan mutum ya jahilci wannan wal maqsuda kuma in ya jahilci maqsudin dan me ma ake karatun ya zan ba shi da manufa kawai dai kara ya ga kowa ya dauko ta'zimul ilmi shi ma sai ya siyo ya taho ko ya ga kowa da usulu talata shi ma ya siyo kowa da bulugul maram ya siyo bai da manufa to idan mutum ya kasance haka ya zama imma'a kenan to yujibu ta'aba hakan na wajabtar da gajiya da an fara karatun kwana da an fara karatun gajiya tunda bai da manufa tunda bai kama hanyar ba tunda kaza at-ta'ab al-kathir ma'a al-fa'idati al-qalila tare da fa'ida kankanwa ko da zai samu fa'ida so da shi ilimi albarka gare ko wucewa ka zo yi kadan jefa ganinka ko kunnanka ko da ba da wata kyakkyawan niyya ba kila ka karu amma fa'idar kankanwa ce وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس وتاج العروس wannan hanya wani malami ya ambace ta da lafazi da ya tattaro dukkan abubuwan da ake bukata kuma wanda ke hana shigar wani bakon abu cikin shi jami'in mani'in kenan ya lafazin shi ya tattaro duk abin da ake bukata gurin a fahimci wato ainihin hanyar da za ta kai mutum zuwa ga samun ilimi kuma wannan lafazin da ya ambata mani'in ne yana da kariyar da wani abin daban ba zai shiga ciki ba shi wannan bawan allah sunan shi muhammad murtada ibn muhammad azzabidi ba azzubaidi ba da na karanta azzabidi yake sahib ma'abocin littafin tajul arus wanda shi ne ya fi shahara da shi amma ya yi wata manzuma fi manzumatin lahu cikin wata manzuma shi tusamma wadda ake kiranta da alfiyatu sanadi ya kolo fiya fama hawal ghaya tafi alfi sana shaksun fakhud min kulli fannin ahsana بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح محمد مرتضى رحمه الله wanda yake wato ɗan ƙasar yaman ne akwai ta'arifin shi sai dai ba za mu ainihin wato bata lokaci a kai ba yana cewa fama hawal ghayata fi alfi sanatin babu wanda ya taɓa tattaro manufa da abin da yake nema a cikin shekara ɗaya ya ce fama hawal gaya tafi alfi sanatin babu wanda ya taɓa tattaro ya ce ya kammala duk abin da yake nema ko gaya ƙololuwa ce gayatin abu ƙarshen shi ce ya san ƙarshen kowane ilimi ko wani fanni ma guda ɗaya a cikin shekara dubu cikin shekara dubu ba za ka san komai a tafsiri ba cikin shekara dubu za ka san komi a hadisi ba mana ka ce kana so sai ka san komi a wani fanni na ilimi to ko shekara dubu za ka yi kana karatun sai a rafta shai an waga ba ta an kashi yau shakhsun kowaye ba wani mutum da ya taba haka fa khudh min kulli fannin ahsana to a kowane fanni ka dauki ka koyi abin da yafi kyawu a ciki ka koyi abin da yafi kyawu ba ga cewa to sai na gama da tafsiri ai ba za ka gama ba sai na gama da hadisi ba za ka gama ba kowane fanni ka ɗauki abin da zai taimake ka gurin fahimtar addini kawai ta yaya za ka zama to haka bi hifzi matinin ta hanyar haddace matini an ce matini littafi karami wanda ba shi da ba mutawwali ba jami'in wanda ya tattaro dukkan ummahat ɗin abubuwan da ake nema a wannan fannin da kake so lirrajihi a gurin malaman wannan fannin sun zaɓi wannan littafin shi yake nufi malaman fannin sun zaɓi wannan littafin yanzu kamar a lugha daga alfiya duka malaman nahawu sun sallama akan cewa in dai iya abubuwan da kake bukata dai na lugha dai sun taimake ka to sai ka haddace alfiya misali ta'khudhuhu zaka koyi wannan littafin ba kuma koyi da kanka ba ala mufidin zuwa ga wanda zai gurin wanda zai fa'idantar da kai malami kenan kwararre a wannan fannin nasihi wanda zai karantar da kai tsakani da Allah zai maka bayani ka gamsu zai iya gamsarwa ma'ana to zai fassara wannan baituka sai ce fa tariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayn hanyar ilimi da asalin abin da ke kaiwa gare shi ya ginu ne akan abubuwa biyu man akhadha bihi ma kana mu'azziman lil ilmi duk wanda ya koye su yayi riko da su zai zamto mai girmama ilimi wancan tafsirin na shaukani da na ambata fathul qadir fathul qadir yake na shaukani wancan na ibn al-jawzi shine al-masir fi ilmi at-tafsir na'am mu je gaba li'annahu yatlubuhu min haythu yumkinu al-husul ilayhi domin wannan mutumin yana koyon ilimin ne ta hanyar da zai yiwu ya kai zuwa gare shi fa'ammal amrul awwal al'amari na farko shine fa hifzu matinin jami'in lirrajihi fala budda min hifzin babu makawa fa sai kai hadda dole ne kai hadda in dai karatu kake so kai wa man dhanna annahu yanalu al-ilma bila hifzin fa innahu yatlubu muhala duk wanda yake ganin cewa zai zai samu ilimi ba tare da hadda ba to yana neman abin da ba zai yiwu ba yana neman ya zama aljani zai yiwu yana neman ya koma ɗan shekara biyu zai yiwu muhal sai ce wal mahfuzu al mu'awwalu alaihi abinda zai haddace ɗin wanda ake dogaro da shi shine huwal matnul jami'ul rajihi jami'ul rajihi shine matni wanda ya tattaro abubuwan da ake bukata a fannin da kake so ka koya ai al-mu'tamad inda ahlil fan shine lirajih din wanda yake abin dogaro a gurin wannan ma'abota wannan fanni din haddace alfiya ta iraqi ilmin mustalah misali kaga mu'tamada ce alfiya ta siyuti mu'tamada ce sai ka haddace ta a ilimin wato ainihin usul haddace warakat mu'tamadi ne ka haddace kaza mutum waɗanda ba ma ba mutawwalatu ba a kowane fanni to sai malam yake cewa fala yanfa'u talibun hifdhul maghmuri fi fannin wa yatruku mashhurahu ba zai taba amfana dalibi ba a wani fanni sai ka je ka haddace wani littafi da yake maghmur ba a san shi ba maghmur a boye yake littafin ka zakulo shi don ka nuna kwarewarka kwakulo wani littafi ka ce shi zaka haddace ka bar wanda ya shahara wannan ba wayo ba dubara kai ba sai ce kaman yahfazu alfiyatal athari kamar wanda zai haddace littafin alfiya ta athari fi nahw wa yatruk alfiyata ibn malik ya bar alfiyata ibn malik kada an ce alfiya ma a dai ilimin nahw me zaka fara tunani alfiyatu ibn malik ta zata fado a tunaninka to sai ce bari ya dauko alfiya ce na haddace alfiya ya ce a alfiya tana ya ce kai wace alfiya sai alfiya ta ibn malik ya ce kai alfiya ta al'athari to al'athari din ma ba kowa ya san shi ba duk da yayi bayanai kwarai asalin sunan littafin shine kifayatul ghulam fi irabil kalam kifayatul ghulam fi irabi al kalam littafi ne na mukhassisun wanda shi muhassisi ne a bangaren nahau yana bukatan ittila'at da sauransu sai ya shiga ciki ya karanta shi amma ka bar alfiya ta ainihin wato ibn malik ka haddace alfiya ta athari zainuddin sha'ban bin muhammadin al-qurashi al-athari to kaga wannan mutum ya abu al-athari ya rasu 828 wa amma al-amru thani fa khudhu ala mufidin nasih fa akhdhuhu ala a mufidin nasihin ka koyi wannan ilimin a gurin wanda zai fa'idantar da kai kuma ya maka nasiha ai musamman nan nasiha ko zai tsarkake maka bayani ya tsakanin shi da Allah ya karantar da kai da gaske kuma wanda yake zai fa'idantar da kai shine sai ce fatafza'u ila shaykhin sai kai maza zuwa ga malamin da kasan ta tafahamu anhu ma'ani au ma'aniyahu zaka kokarin fahimtar ma'anonin wannan littafin a gurin shi yattasifu bi hadhaini alwasfaini shi malamin ya siffantu da wa'annan sifofin guda biyu na farko wa awwaluha ifada zai iya fa'idantarwa wa hiya al-ahliyatu fil ilm ya zama yana da cancanta a gurin ilimin ilimin littafi fa yakunu mimman urifa bi talabi al-ilmi ya zama to an san shi da neman ilimi dama kar kawai dan kaga ya kima rawani ka zo ka ce zaka yi karatu gurin shi a an san malaman shi ai ilimi sanadi ne an san malaman da yayi karatu gurin su sannan an san shi cewa ɗalibin ilimi ne wata laƙiyahu an san shi wata laƙi an san shi da ƙoƙarin koyon ilimi hatta adaraka kuma yana kan neman har ya samu wani yana ta neman ilimin bai samu ba baraka je tunda ya kai ya jima yana karatu kace ya koya maka ba ka san bai iya ba zai koya ma shirme kai kuma sai ka fi shi zama mashiririnci domin matsalar gurguwar fahimta idan kai gurguwar fahimta sai ka sanar da mutane to sai sun ƙara akan gurguwar fahimtarka shirme su ya haifar da shirme kamar yadda an ka karantar da abu ɗari bisa ɗari ka fahimce shi cikin ɗalibanka sai an samu wanda ya fi ka gane abu to haka nan wanda an san shi da neman ilimi da har ya same shi fasarat lahu malakatun qawiyatun fi har ya zamanto yana da malaka ana yana da cancanta da iyawa mai karfi wadda zai iya wato ainihin karantar da wannan littafin sai ka je ka karance shi a gurin shi kun an yi sallah mu tsaya sai mu karasa shi tun da ba yawa insha Allah ta'ala والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yace bayan ya ambaci cewa al'amura guda biyu waɗanda dole da su ne ko kuma sifofi na malamin nan ko wanda zai mufid din inda zai fa'idantar da kai littafin da kake so ka haddace a wani fanni ba kawai ma'ana in ka haddace kuma ka san ma'anar shi hifz da ya ce so da su kusan komi nasu dama hadda ne bayan Allah su sun yi nisa munan yammacin afirka musamman kuma irin wayannan kasashen mu tsakiyar yammacin afirka din an bar mu a baya an bar mu a baya gurin hadda amma yanzu nan ka tafi su murtani su jazair su ina ne yaro karami za ga yana kiwo yana ta haddar kadarun nada ya haddace kadarun nada yana kiwo ya kuma watakila kadarun nada din sai a intanet ka san shi ko tsakani da Allah ba kuma an yi magana ka ce kai na hauyi ne haka na ma malamai gyara sun yi magana guri kaza ba su yi daidai ba to kaga akwai matsala to saboda haka za ka koyi littafin ka haddace shi kuma ka san ma'anar shi a wurin malami kai hatta karantawan ma haddan ma ka haddace shi a gaban malami da akwai inda kila kana ta karanta shi da wani dabti in an tafi a hakan banna ce kake malami ne zai gyara maka Allah ya sa mu dace to mun ji na farko daga cikin sifofin wannan malamin ya zama yana da ahliya ta ifada wanda zai iya fa'idantar da wato ainihin ɗalibai sannan na biyu shine za mu tashi ko al'asulu fi addilala akan dalili akan shi wannan asulun wal asulu fi hadha asali akan wannan sifa din ta malami mai karantarwa ma akhrajahu abu dawud rahimahullah eh haka ne hadisin da imam abu dawud ya fitar da shi rahimahullah fi sunanihi hadisi na 3659 يا رويتوش قال يتي حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده قوي جمالا wannan hadithi al-imam abu dawud ya fitar da shi da wa'incan arkam 3659 sannan imam abu dawud ya fitar imam ahmad ya fitar da shi 2945 abu dawud ya fitar da shi ta hanyar malamin shi zuhair ibn harbin zuhair ibn harb abu khaisama kenan an-nasa'i wanda babban malamin wato ainihin bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah ne amma musamman muslim ya fitar da sama da hadisi dubu a cikin sahihu muslim duka ya jiyo su ta hanyar zuhair ibn harb shi kuma ya samu ko kuma da uthman ibn abi shayba kenan makaroni ne ya ji shi ta hanyar zuhair kuma ya ji ta hanyar uthman ibn abi shayba wato uthman ibn muhammad ibn abi shayba ibn muhammad ibn uthman dan uwan abubakar ibn abi shayba mai littafin al-musannaf shi wannan uthman ibn abi shayba yana da shi littafin shi al-musnad yana da al-musnad wanda shi wato ainihin thiqa ne kuma hafiz shahir sai dai lahu awham yana cikin tabaka ta goma shi ma zuhair yana cikin tabaka ta goma thiqatun thabtun ne ya je daga jarir wannan jarir ibn abdulhamid kenan al-dabbi al-kufi nazilur rai وقاضيها ثقة صحيح الكتاب أصحاب الكتب الستة سنفتر دائنهم حديثا شي شكما دقى الأعمش سليمان ابن ابن مهران سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس هنا تكين أصحاب الكتب كتب الستة ذاك عبد الله بن عبد الله وعند عبد الله بن عبد الله الرازي كين سنة ديوة أما الرازي ني أنا ديك مولى بني هاشم القاضي أبو جعفر wato ainihin bukhari muslim ya fitar da ainihin hadithin shi afwan abu dawud da tirmidhi da nasa'i a cikin musnad ali da ibn majah daga sa'id bin jubair sa'id bin jubair al-kufi al-asadi maulahum thiqatun thabbit na cikin manyan tabi'ai wanda hajjaji ya kashe su dulman wabukta to daga abdullahi dan abbasin ya ce lallai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tasma'una kuna jin karatun da nake muku za ku dinga ji ina karantar da ku sannan wa yusma'u minkum kuma kuma za a dinga koya daga gare ku as-sama'u wa ilimi koyan ilimi ba ji kawai safahiyyan ba ji ne wanda yake tare da istima'i da itibar da ji da natsuwa da kuma la'akari da fahimtar me aka karantar da kai to za ku dinga koya daga gare ni shine ma'anar magana kuma kuma za a dinga koya daga gare ku wa yusma'u mimman yasma'u minkum kuma waɗanda suka ji daga gare ku su ma za a koya daga gare su wannan shine asalin dalili akan isnadi tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum daga sama'i ne ake karatu ba khayali ba naji wane daga wane ya ji daga wane ya ji daga wane ya ce kaza daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini wannan shine addini wala ya ce wa isnaduhu qawi isnadin hadithin qawi ne duka rijal din shi thiqat ne banda Abdullah ibn Abdullah wanda yake shi sadukun ne kaga hadisin shi hasan to idan an ce isnadi qawi ne yana iya daukan ma'anar sahih yana iya ɗaukan ma'anar hasan an ce kawai ma'ana dai makbul ne kawai makbul hadisin karɓaɓɓe ne ba ana nufin makbul na rawi ba shekul albani ya inganta wannan hadisi cikin sayi wa abi dawud da cikin silsila sayi hadisi na 1784 malin ya ce wal ibaratu bi umumil khitab ana la'akari da gamamman magana ne tunda ya ce tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum kaga dai yana nuna ana koya kaga ko da ba riwaya ba mana kowane kalan ilimi ne da sama'i ne ake samun shi ka koye shi gurin malami wanda kasa zai iya karantar da kai shine ma'ana abin da ya yi istinbadi daga cikin hadisi la bi khususil makhatib ba wai ana keɓance abin da aka yi magana akan shi bane a bi umumin lafzi fala ya zalu min ma'alimin ilmi ba bai gushe ba daga cikin ma'alim na ilimi fi hadhihi al'umma an ya akhudhahu al-khalifu an salifi ya zamanto na baya zai ji ya koye shi daga wanda yake gaban shi yana daga cikin alamu da ainihin wato ainihin shi'ari na ilimi ya zamanto ana koyan shi na baya ya koya daga wanda yake gaba da shi ke gaba da shi a shekaru ko yake gaba da shi a ilimi amma alwasfu thani na shi wannan malamin ko fa huwa nasiha ya zamanto nasihun ko wanda zai koye shi ala mufidin nasihi mun ji almufid wanda zai iya karantar da kai da sannan kuma nasihin ne to wannan nasiha din wa tajma'u ma'anayn ithnayn tana hada ma'ana biyu ahaduhuma salahiyatu shaykhi lil iqtida'i bihi shi malamin ya zama ya dace a yi koyi da shi ya dace a yi koyi da shi walihtida'i bi hadihi ya dace a kwaikwayi shiriyar shi ya zama shi a karan kanshi multazimi ne wa dallihi wa samtihi da halayen shi da natsuwar shi ya zama za a iya koyi da shi a cikin su gabaki daya an gane wannan ko ashaklu husnu dalli ji qurtuwa ke qutrub ko cikin musallar ɗin shi الشكل حسن الدل والشكل آه، عين المثل الشكل عين المثل والشكل حسن الدل والشكل قيد الغل مخافة التوثب تدهك ودله معنى خلقه ذا يكويد halayyar shi wa samtihi da natsuwar shi da wato ainihin sayar din shi abu ne mutum ne wanda za a yi koyi da shi aka ilimi fa yana koya maka wasu ladubba waɗanda ɗalibanka suna kallo suna koya daga gare ka sai bayan idanka ɗalibanka har magana ka suke kwaikwayo har tafiyar ka suke kwaikwayo kana tafiya kana rangwada rangwada za su yi a tafiya kana magana kana cika baki kana wai haka za su yi duk abin da za ka yi ka yi shi ala jadda ta malamai sau da galibi musamman ɗalibai masu ƙananan shekaru sun mafi koyi da abin da ka aikata fiye da abin da kake gaya musu to za ka sai mutum ya kiyaye to shi malamin da za ka yi karatu gurin shi ya zama za a iya koyi da shi gurin halayyan shi da natsuwar shi za a iya kwaikwayon shi a cikin addini misali wal akhar wato ainihin ɗayan ma'ana kuma na annasiha ma'rifatuhu bi tara'iq at-ta'lim ya zama ya san hanyoyin da zai biya karanta akwai wanda yana da ilimi da yawa amma ba zai iya karantarwa ba shi yasa alimi daban muallimi daban to kuma ba daidai ba ne wanda ba alimi ba ya zama muallimi amma kuma ba duk alimi ne zai iya zama muallimi ba kun gane kuwa wanda bai da ilimi bai kamata ba ya karanta amma ba duk mai ilimi ne kuma zai iya karantarwa ba ɗalibai da suka yi suna suka shahara musamman muna magana a asir ɗinmu na yanzu su da kansu suna itirafi da wasu manyan malamai da sun fi su ilimi amma da wa'innan malaman za su zo su tsaya a gaban al'ummar da wa'incan ke tsayawa a gaban su rikicewa ma za su baiwa ce abu ya zama ya san hanyoyin da zai bi ya karantar da mutane بحيث يحسن تعليم المتعلم ta inda zai ya iya zai iya karantar da mai neman ilimi wa ya arifu ma ya suluhu lahu wa ma ya zurruhu kuma ya san abin da zai dace da wannan ɗalibin da abin da zai cutar da shi malaman tarbiyya asali suna cewa an ka je karatu wurin malami shine zai gaya maka ga littafin da zaka koya amma sai wasu ke cewa to ai bai san ka ba bai taba ganin ka ba to tsarin da malami na yake bi malam garkawi Allah ya kara mishi lafiya idan ka zo karatu bai cewa ka sa littafi dan ga zuwa kana saurare sati biyu yake badawa asali yanzu a sati biyun nan zai fahimci ga inda ka fi ba karfi daga yanayin tambayoyinka da littafin da ana yi kafi mai da hankali da so ce to nemo littafi kaza kasa sai a karantar da kai shi to yanzu malami dama gani kake taimaka mai kai ma da ka zo karatu eh taimaka mai a kai daga duk littafin da ka dungu shi ma ya yarda ce taimaka mai kake yi din daga duk littafin da ka rungumo shi zai koya maka ko da littafin zai ka da kai dai ba komi shi dai kaddi a ce ka ki zuwa karatu gurin shi daga wannan rashin al'itizaz ne ilimi na da wata izzar da kar ka sake ka wulakantar da kanka ba wai dan kai din wani abu bane a dan ilimin da kake dauke da shi وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات دي دي دي يندس آرن تربية نعلمي وتعنيهن يكي أتارن دا الإمام الشاطبي يتارى أتكل للتافن الموافقات الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي اللخمي الشاطبي كما الأندلسي يا رسول شكرا تدري بقوي دا تسعين دي, دي. bakwai da gomiya tara da kai mu ranar da za mu zo kan muwafakat insha Allah yana cikin tsarin mu cikin usulul fiqh bi idnillahi ta'ala to sai mu ga shi insha Allah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da kokari a lamarin